ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشرين ترى قوة المحرم hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina 1440 wanda ya daidai da tara ga watan goma shekara ta 2018 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ammar bin yasir da ke cikin unguwar hausawa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi wato wanda babban malami sheikh Uthman ibn Fodio rahimahullahu ta'ala ya wallafa wannan kuma shine darasinmu na 55 a cikin wannan littafi kamar yadda muka saba mukan dan yi talhisi na abin da ya gabata kafin mu yi murajiyar abin da ya gabata muna miƙa ta'aziyya ga iyalai da ainihin wato 'ya'ya da 'yan uwa na ɗaya daga cikin manya a wannan unguwa ɗaya daga cikin iyayenmu alhaji umaru wanda allah ta'ala ya masa rasuwa na zaton a shekaran jiya muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa allah maɗaukakin sarki ya sa aljanna ta zama makoma a gare shi allah ya musanya masa gida mafi alkhairi daga gidansa na duniya musanya masa iyalai mafi alkhairi daga iyalansa ka musanya masa mata sama da matayensa na duniya muna roƙon Allah ta'ala ya sanya kabarinsa ya zama dausayi daga cikin dausayin gidan aljanna Allah kada ka sanya kabarinsa ya zama dausayi ya zama rami daga cikin ramin gidan wuta muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta wa sauran 'yan uwa musulmi duk da suka rasu mu kuma in tamu tazo Allah maɗaukakin sarki ya sa mu cika da kyau da imani marasa lafiya na gida da na asibiti Allah ta'ala ka tashi ka faɗo mu kuma Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana lafiya a darasin da ya gabata mun shiga bayani akan aikin hajji inda malam ya yi mana bayani game da aikin hajji inda ya ce sunnar aikin hajji shine dukkan wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba shi dama ya ƙaddara masa zuwa aikin hajji to a matsayinsa na musulmi ana so ya yi aikin haji irin na ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam wato aikin haji wanda yake kubutacce aikin hajjin da babu shirme babu wauta babu jahilci a cikinsa sannan annabi sallallahu Alaihi wasallam dama ya ce man hajja falam yarfuf walam yafsuk raja'a ka yaumi waladatu ummu da haka sai mutum ya yi ɗamara ƙwarai da gaske wajen faɗa da shaidan domin ya samu wannan falala don manzan Allah ce duk wanda ya je aikin hajji bai yi shashanci ba bai yi fasikanci ba zai dawo kamar ran da mahaifiyarsa ta haife shi sannan mun karanta cewa akwai wasu wurare wanda nan ne ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ayyana su ga dukkan wanda yake nufin aikin hajji ko umara sai ya je wannan wurin sannan ya ɗauki irin niyyar aikin hajjin da zai yi ko umara mun karanta hadithin imamul bukhari hadisi ne wanda abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda ya ruwaito ya ce ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya wa mutanen madina wani guri da ake kiransa zulhulaifa wanda a nan za su ɗauki haramansu ko niyyarsu ta aikin hajji ko umara ya sanya wa mutanen sham wani guri da ake kira juhufa ya sanya wa mutanen yaman wani guri da ake kiransa yalamlam ya sanya wa mutanen najid wani guri da ake kiransa karnul manazil maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce waɗannan wuraren na mutanen da suke zaune a wannan nahiya ne da kuma duk wanda hanya ta ratso da shi zai biyo zai taho ta gurin domin ya zo ya aikin haji ko umara to zai tsaya a ɗaya daga cikin waɗannan wurare domin ya ɗauki niyyar aikin hajjinsa ko umara na daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da muka karanta shine in mutum zai shigo a wato makka ma'ana an riga an ɗauko haramar aikin hajji an taho ana labbaik Allahumma labbaik an shigo garin makka to idan mutum zai shigo garin makka to an so sunna ne ya shigo ta saniyatul uliya idan ya gama aikin hajjinsa tsaf ya ƙare zai koma garinsu an so ya koma ta saniyatul sufula saniyatul uliya kamar yadda na faɗa satin da ya gabata garin maka wani yanayi ne wanda yake tudu da kwari wasu wuraren tudu suke wani wuraren kuma kwari ne to an fi so akwai hanyoyin da ake shigowa garin maka ta sama za ga suna da kuburi kuburi ko kuma wannan abin nan flyover da ake cewa amma ban da shi din kuma akwai unguwannin da za ga haka za ka kalle su a sama suke kai kuma kana kila inda kake a kwari wanda mun yi bayani satin da ya wuce to ana so mutum ya shigo ta faniyatul uliya sannan zai fita ya fita ta thaniyatu sufula na daga cikin abin da yake na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ga mahajjaci lokacin da ya gama ainihin wato aikin haji aka kamo hanya za a dawo gida yin kabbara sau uku lokacin da aka zo kan wani tsauni kan wani tudu kan ainihin wato wata, jigawa za a tsallake ta to mutum ya yi kabbara a hanyarsa ta koma gida idan kuma ya gangara ya yi tasbihi kamar yadda wannan shine koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai a aikin hajji ba ko a tafiye-tafiyen mu ne na yau da kullum sannan akwai zikiri da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koya wa al'umma cewa idan mutum ya yi tafiya ya kama hanya zai dawo gida to zai dinga yin wannan zikiri la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده wannan sunna ce ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar aikin hajji ka dawo ko kuma wata tafiya kai zaka dawo zuwa garinku to zaka dinga karanta wannan zikiri na annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai malam ya faɗa mana wasu daga cikin bidi'o'i da kuma suka shiga cikin wannan ibada ta aikin haji malam ya ce yana daga cikin wannan bidi'o'i shine sumbantar hajar aswadi ba wato tare da yin sauti ma'ana so ake ka sumbaci hajar aswad in ka samu dama wannan dutsen ɗora bakinka kawai za ka yi ba a ce ka yi sauti ba lokacin da za ka sumbace shi sumbatarsa tare da sauti malam usman dan fodiyo ya ce wannan abu ne wanda ba a ruwaito shi daga shari'a ba ƙari ne da kai kuma kai to kuma ƙari a addini laifi ne yana daga cikin bid'a da malam ya karantar da mu ɗora kumatu ko kundukuki da kuma goshi akan hajar aswad din abinda kawai ake bukata ka rungume shi ka sumbance shi ba tare da ka ɗora kumatinka ko kundukukinka a kansa ba ba tare da ka ɗora goshinka a kansa ba malam ya ce wannan yana daga cikin abin da yake na bid'a sannan yana daga cikin abin da malin ya karantar da mu na bid'a at-tamassuhu bi jidaril ka'aba wato shafar bangon ka'aba wa aujidaril masjid ko kuma bangon masallaci na shi harami din wannan shi ma koda kaga wasu mutane sun yi kada ka rudu da yin hakan ba daidai bane sannan yace yana daga cikin ainihin wato bid'a aikin haji yin talbiya akan sauti guda a dinga ɗauka tare ana ajiyewa tare wannan ba shi ba ne karantarwar ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam da magabata na ƙwarai abinda aka samu daga magabata shine kowa ta sayi ke yi wannan yana labbai kallahun makila lokacin da ka kama wannan yana tsakiya wancan ya je ƙarshe haka ake yi kawai dai ana so a ruda garin maka a ruda mina a ruda ainihin arfa da talbiya amma talbiyar ba ana nufin mu dinga yi tare ko a kawo lasifika muna ɗauka tare muna ajiyewa tare ba mm kawai abinda ake so a kaure a rude da yi wannan yana nasa wancan yana nasa wannan yana nasa haka shi ake nufi da haka duk lokacin da kaga wasu mutane su su goma su ashirin su hamsin sun yi kungiya sun yi zuga guda suna labbaik Allahumma labbaik suna yi tare suna ajiyewa tare ko kuma wani yana ba su amshi suna amshewa to kar ka shiga cikin wannan rukunin yana daga cikin abin da malam dan fodiyo ya ce maka ba daidai bane in ka je aikin haji kai ka dinga yin naka kai kadai yana daga cikin abin da malam ya karantar da mu na bid'a takhsisul amakin bil adiyatil makhsusa wara wasu gurare kai musu wata addu'a ta musamman ba tare da kana da wani dalili da ya nuna cewa in an je wannan gurin ana addu'a iri kaza ba kawai ka wara wasu gurare da kai kake ganin ka je gurin ga addu'ar da zaka yi malam ya ce wannan ita ma bid'a ce makaruhiya wannan a gurguje shine abin da muka karanta qala al muallif rahimahullahu ta'ala malam shehu usman dan fodiyo allah ya masa rahama ya ce wa min zalika wai yana daga cikin bid'o'i a aikin hajji mashiyul qahqara hina al-khuruji min masjid makka wa huwa bid'atun makruhatun shehu usman dan fodiyo ya ce na daga cikin bid'o'i da mutane suke yi a aikin hajji tafiya da baya da baya shine mashiyul kahaqara kamar yadda kake din nan kawai ka dinga tafiya kana komawa da baya da baya wai hikimar su su ba za su bawa ɗakin ka'aba baya ba an fahimta su sai dai suna kallon ɗakin ka'aba suna tafiya da baya da baya suna kallon ɗakin ka'aba suna tafiya da baya da baya haka za su yi ta tafiya har sai sun daina gano shi sannan sai kuma mutum ya juya daidai ya ci gaba da tafiya kaga wani karambani shi ma an fahimta shehu usman dan fodiyo ya ce wannan karambani ne shi ma yana daga cikin abin da shari'a ba ta saka ba ka gama ibada da kake e ba laifi dan ka juya wa ɗakin ka'aba baya ka tafi ka tafiyarka wannan ba wanda ya ce maka kayi ba daidai ba da ba daidai ba ne ba kai ba ne za ka gano ba daidai ba da tuntuni ka zo ka tarar da shi a addini a rubuce cewa ba daidai ba ne juya wa ɗakin ka'aba baya hasali ma annabi shi ma da baya da baya yake tafiya ya je ɗakin ka'aba da addini ne da ba za ka riga waɗannan manyan bayan Allah yi ba da haka wannan shi ma yana daga cikin abin da malai ce ba daidai ba ne tafiya da baya da baya hinar kuruji lokacin ƙoƙarin fita min masjidi makka daga cikin masallacin makka wa huwa bid'atun makaruha wannan bid'a ce makaruhiya wa fil madkhal yazo cikin littafin madkhal na ibn al-hajj wal yahdhar mimma yaf'aluhu ba'dhum min hadhihi al-bid'ah malai yace mahajjaci ya guji abin da wasu suke aikatawa na irin wannan bid'a allati ahdathaha an-nas wadda bid'a ce da mutane suka kirkiro ta wa huwa ita ce annahum su mutane idza kharaju min makkata idan za su fito daga garin makka yakhrujuna min al-masjidi al-qahqara suna fitowa daga cikin masallaci da baya da baya وكذلك يفعلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم haka ma suke yi a masallacin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wai su ba za su juya wa masallacin baya ba sai su dinga tafiya da baya da baya hina wada'ihim lahu alaihi salatu wassalam lokacin da suke ban kwana da ainihin wato masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam to sai su dinga tafiya da baya da baya wai su ba za su juya wa masallacin baya ba wa yaz'umuna suna riya cewa anna zalika wai yin hakan min babil adabi yana daga cikin ladabi su haka suka ce ba kai bane zaka ce abu kaza ladabi ne shari'a ce zata ce abu kaza ladabi ne ko abu kaza muna na ladabi ne ina fata an gane dan haka juyawa kai tafiya ka shine daidai kuma shine ladabin babu rashin ladabi sama da shari'a ta ce ayi nan kai kai nan wannan shine babban rashin ladabi in kana neman rashin da'a shine mutum a addini ya dinga karambani yana karowa ko yana kagowa to wannan ko shakka babu yayi rashin ladabi ya muna na ladabi gaba da shari'a kyautata ladabi shine shari'a ta ce ayi kayi ta ce ka bari ka bari kamar yadda malam mai lahallari ya ce wa yaqifa inda amrihi wa nahyihi wannan shine addini an ce tsaya tsaya an ce tafi ka tafi mala yake cewa zalika min albid'il makaruha wannan tafiya da baya da baya a masallacin harami ko a masallacin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin bidu'o'i waɗanda suke ababen kyama allati la asla laha fi shar'i fi shar'i sharif wanda abubuwa ne da ba su da tushe ballantana makama a cikin wannan shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam madaukakiya babu su wala fa'alaha ahadun min as-salafil madina shehu usman dan fodio yace kuma babu wani daga cikin magabata wala la sahabbai wala tabi'ai wala tabi'ut tabi'ina wanda ya aikata haka da haka duk wanda ya haka ba shi da wani cikin magabata da yake koyi da shi shi kada ya kirkiro kayansa yake yi ina fata an gane to gara ma yace kawai ya kirkiro wani azanci ya ce kawai yana dan yana tafiya ne yana dan ƙara kallon yadda aka yi wa masallaci decoration yana dan abin nan ya dan zama dan ƙauye ne yake ta kallo to kaga kila sai a ce ƙauyenci ne amma ka ɗauka addini ne to wannan kuma ba daidai bane wa hum mala yace alhalin su magabatan can na kwarai kama daga kan sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa ashaddun nasi su ne mafiya tsananin mutane hirsan alattiba'i sunnati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam su suka fi kowa tsananin kwaɗayin bin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radiya anhum allah ya yarda da su kuma an fahimta duk ƙaunarka da manzan allah ba kai sahabban manzan allah ba duk yadda ka kai ga koyi da ma'aikin allah baka kama kafar sahabi ba to ba su yi ba aina ka samo kenan shi annabin da kake ganin kana kaunarsa bai ce kai ba ba a wajensa ka gani ba manyan almajiransa sahabbai ba su yi ba kuma duk kaunarka da ma'aikin Allah baka kai su ba to kaga ashe wannan abubuwa ne waɗanda shedan ba zai bar mutane su zauna lafiya kullun shi kishiyar ma'aikin Allah yake so ya zama kuma baya so ya tafi shi kadai yana kokarin yin yayi kuwa ya samu jama'a in annabi ya ce ai gabas shi kuma ya ja mutane su yamma shi wannan shine babban burin shaidan in ba don haka ba a abin da ya shafi addini inda al'amura ne na yau da kullum na rayuwa kowa yana da azancinsa ya je amma a addini ba a buƙatar ra'ayina ba a buƙatar ra'ayinka ba a buƙatar azancina ballantana naka ba a buƙatar shawarar ka ballantana shawara ta in dai addini ne tauƙifi ne kawai yi yi bari bari kawai shiken ba za ka ce to aini ina ganin kaza ya dace wannan kuma ba a shari'a za ka kawo wannan ba kai kafa Allah sani ko kai kafa manzan Allah sani a antum a alamu amilla na fata an gane Allah ta'ala ka samu dace shedan Allah ta'ala ka shiga ka sa ka tanga karfe tsakaninmu da shi thumma addat hadhihi albid'atu allati ahdathuha sannan wannan bid'ar da mutane suka kirkira ta bayu wa allaluha ila an saru ya falunaha ma'a mashayikihim daga wannan bid'ar kuma sai ta ƙara faɗi ta ƙara girma ta burin ƙasa sai ta wuce kuma abin ya wuce iya masallacin annabi ka dinga tafiya da baya da baya baka so ka juya masa baya iya masallacin harami baka so ka juya masa baya da haka kake tafiya da baya da baya to abin wannan bid'ar duk da hakan shi ma ko masallacin annabin kake tafiya da baya da baya ka baka son ka juya ma baya to wannan ba daidai bane in ma masallacin harami ne ba daidai bane to kuma sai gashi bayan ba daidai bane kuma wannan bid'ar ta sake haifar da wata bid'a wata bid'a ce sai Shehu Usman dan Fodiyo yace ila an saru yaf'alunaha sai kuma gashi sun waye gari suna aikata irin wannan bid'ar ma'a mashayikhihim tare da shehunnansu wa ma'a kubara'ihim tare da manya-manyan mutanensu wa inda maqabir da kuma lokacin da suka kai ziyara wa kaburburan shehunansu ko manyan malamansu ko manyan mutane allati yahtarimunaha irin kaburburan da suke girmamawa wa yu'azzimuna ahlaha kuma suke girmama waɗanda suke kwanci a cikin wannan kaburbura mutum sai je ziyarar malaminsa ko shehunsa in ya kai ziyarar to wai ba zai juya baya ba ya muna nawa shehinsa ladabi da aka sai ya ci gaba da tafiya da baya da baya da baya da yana tafiya har sai ya bace ya daina gano kabarin wannan malamin nasa sannan sai kuma ya juya ya ci gaba da tafiya wace bid'a ce ta haifi wannan bid'ar waccan bid'ar ce ta juya wa ɗakin Allah ko kuma tafiya da baya da baya a ɗakin Allah ko masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam tafiya da baya da baya shi yasa aka ce wancan din ma ba daidai bane ballantana kuma wannan Allah ya sa an fahimci karatun ina fata an gane domin waccan ce ta ƙara faɗi saboda ita matsalar bid'a ba ta da limit ba ta da limitation ita matsalar ta kenan shi yasa duk abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana da iyaka yana da sifa yana da adadi za ga haka in tasbihi ne sai a ce manzo Allah ya ce ayi kwaya kaza to duk duniya in ka je za ga in dai wannan tasbihin ne wannan adadin ake yi ina fata an gane duk inda annabi ya ce ayi kaza to duk inda ka shiga a duniya inda musulmi suke za ga haka suke yi to amma ita bid'a matsalar ta shine ka iya zuwa nan yankin mu ga ana wata bid'a in ka je wani gurin kai magana ta su basu ma san ta ba ba addini bane Allah ya sa kuna fahimta ta ba addini bane inda addini ne ya kamata ya game ko ina da ko ina amma ba addini bane shi yasa in ka je wani gurin sai ga ba a yi dan haka ita bid'a ba ta da limit in ka zo kana yin guda biyar guda biyar wani ya zo sai ya kara mata fadi ya mata kwaskwari ma sai ya maida ita goma in ka ce kai me yasa ka maida ita goma ya ce kai me yasa ka kirkiro ta biyar da ni da kai din fa duk hakan take kawai mu tafi a haka wani shi ma in yazo sai ya sake modernizing din sai ya ce to duk biyar da goma ma ku ajiye su ta koma ashirin wani kuma in an waye gari shi kuma sai da ya ce ya za a dinga wahalar da mutane har sai an yi ashirin ku dawo biyu ina ba ta an bayyanta wa yaz'umuna anna zalika min babil adab kuma suna riyawa a ransu cewa wai hakan di yana cikin babul ladabi mutum ya je makabarta ya dawo da baya da baya mutum ya kai wa malamin sa ko wani wali ziyara ya dinga dawowa da baya da baya baya so ya juya baya ya tafiya sa saboda yana jin cewa hakan ladabi ne yayi wa wannan mai kabarin to shine malai ce wannan waccan bid'ar ce ta haifi wannan Allah ya samu dace qultu sai na ce wa mithlu hadhihi albid'a irin wannan bid'a ma yaf'aluhu ba'dhum min ad-dawaf irin wato irin abinda wasu suke yi min ad-dawafi bi qabrihi alayhi salatu wassalam na yin dawafi a kabarin annabi alayhi salatu wassalam wanda ita ma bid'a ce amma yanzu wani kai magana sai ce baka kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ka rasa me yaya kaunar annabin take ne ka yi abin da annabi ya yi ka bar wanda ya ce kar a yi kuma sai wani ya ce ba ka san annabi shi kuma a hannu guda annabi ya ce a yi yaƙi ya ce kar a yi kuma ya yi kuma a hakan shi ne yake ƙaunar annabi sallahu alaihi wasallam to ka duba wannan kewaye ƙabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ana ɗawafi wannan ba daidai ba ne a ina ake ɗawafi a ɗakin allah na fatan gane wato ita shi addini yanzu misali ina son in dinga yawan baku misali don ku dinga gane tsakanin al'ada ko addini da bid'a yanzu sallar isha raka nawa ce hudu ce yanzu in wani ya zo yi shida yana sani ta yi na'am me yasa ba ta yi ba na'am ya yi ƙari to ba alheri ya ƙaro ba raka'a fa ya ƙara ba ya yi karatun fatiha ya yi karatun sura ya yi ruku'u ya yi sujada a raka'a ta biyar mai laifinsa na'am to ba ka san alheri in kana san alheri don ya mai da raka'ar sallar isha raka'a shida raka'o'in ya ƙara fa hudu ma aka ce wanda ya hudu ya kyauta ballantana wanda ya shida na fata kuna fahimta to shine matsalar kaga ba wanda zai da wannan fatawar duk duniya masu hankali ba wanda zai da kai haka ko kuma mutum ya zo misali a cikin sallan nan akwai karatun fatiha akwai sura akwai tahiya akwai kaza akwai kaza da ya zo wajen karatun fatiha sai ya tahiya bayan ya gama tahiya kawai sai ya ruku'u da ya ruku'u sai ya karatun fatiha da ya dago daga ruku'u maimakon ya ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir da ya tafi sujada maimakon ya ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sai ya ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah da ya dago daga sujada ya sake komawa sai ya sake yin haka da ya zo zaman tahiya kawai sai ya samu wata sura a cikin qur'ani sai ya karanta sallarsa ta yi na'am to tahiya ce babu a addini ko karatun fatiha ne babu a addini ko zikirin can na la'ilaha illallah shine baka yadda da shi ba shine babu a addini kaga duk nan addini ne amma matsalar shine ka canza guraren ka dauki wannan ka sa shi a can ka dauko na can ka mai da shi nan wannan ne ya baka matsala amma duk an yadda cewa da wannan da wancan duk addini duk annabi ya ce ai amma matsalar sai ka dauko na nan sai ka mai da shi can sai ka dauki na can sai ka mai da shi nan ina jin ko mota ka har gitsawa lissafi ba na jin za ta tashi haka ne ko ita ka dagula wa lissafi to ba ta tashi ba to ballantana ibada ka har gitsa mata lissafi kuma ka ce za ta tashi don haka gurin da aka ce a yi kaza sai a yi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba a kabarinsa ya ce a yi dawafi ba shi sa mala yake cewa wa mithlu zalika kwatankwacin irin waccan bid'ar albida'u wa mithlu hadhihi albida'i irin waɗannan bid'o'in ma ya fa'aluhu ba'dhum shine abinda wasu suke yi min ad-dawafi na yin dawafi bi qabrihi alaihi salatu wassalam a kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma mala yace ba daidai bane wafi manasiki khalil ya zo a cikin littafin wani littafi ne manasik na malam khalil wafil madkhal haka kuma ya zo a cikin madkhal na ibn al-hajj li yahdar ma yaf'aluhu ba'dhum yace mahajjaci ya guji abin da zai ga wasu suna yi min ad-dawafi na yin dawafi bi qabrihi alaihi salatu wassalam a kabarin annabi alaihi salatu wassalam wannan ina jin a wancan lokacin yanzu ma dawafin ba zai yi ba duk wanda ya je madina yanzu ya ga yadda masallacin annabi yake da inda kabarin annabi yake dawafin ma ba zai yi ba ai sai in gurin zaka iya kewaya shi ta ko ina shine dawafi zai yi to ba ta inda zaka kewaye kabarin annabi haka kai zagayo babu kaga kaga sun ma toshe wannan fitina wannan bid'ar sai dai kuma wata daban amma dai wannan ta kewaye kabarin annabi da ne lokacin kafin ya zama to an fada da masallaci lokacin yana kaza shine zaka iya mai amma yanzu ta ko ina gini ne ya tare ba ta inda zaka iya zagayawa kai masa rawun da aka ga wannan alhamdulillah an gama da ita min at-tawafi bi qabrihi alayhi salatu wassalam kadhalika aidan masuhum bil bina haka ma shafar gini ko shafar ginin da kabarin annabi yake ciki ko shafar shi kansa ɗakin harami masallacin harami ɗin wayulƙuna ilaihi manadilahum za a ga kuma wani in ba zai iya kaiwa ya taɓa shi ba za a ga wani yana jefa hankicinsa shine manadil mindil hankacif to jam'insa shine manadil wani ya kasa taɓowa sai ya zaro hankicinsa sai ya gogo a jikin hankicinsa sai ya gogo ga hankicin a jikinsa wasu ya buhum da tufafinsu wani ya kasa kaiwa gurin ya an yi cunkoso an hana shi ya taɓa to sai ya cire hiraminsa sai ya buga hiramin ya gogo da hiramin wai da ya shafo sai ya shafa an fahimta wa zalika kullu ibn al-hajj ya ce waɗannan abubuwan gaba ki ɗayansu min albida idan suna cikin bidiyoyi ga mahajjaci don haka in ka je aikin hajji ka kiyaye a irin waɗannan don in kana yin waɗannan abubuwan waccan falalar da manzo Allah ya faɗa man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yawmin waladatu ummu ko kuma wanda ya hajjin mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna wallahi ba za ka samu ba shi sa gara ka koyi aikin hajjin nan tsaf in Allah ya sa za ka tafi don kar ka je ka dawo haka ka je ka makalo haƙori ka ga gari ka ga yadda duniya ta ci gaba ka ga abubuwa ka dawo amma ka ga komai amma banda aikin hajji wa zalika kulluhu min albidai li anna at-tabarruka inma yakunu bil ittiba'i lahu alayhi salatu wassalam ibn al-hajj yace domin neman albarka ba dai kila mutum zai shafo kabarin annabi ko ya shafo katangar kabarin ko ya shafo ɗakin harami zai yi haka ne in ka tambaye shi zai ce neman albarka ne ya tabarruki ne ko neman ya samu albarka ne to sai ibn al-hajj ce innama yakunu ita samun albarka fa tana samuwa ne kawai bilittiba'i lahu alaihi salatu wassalam da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko baka je aikin hajjin ba in ka bi manzon Allah albarka ta shafe ka ka samu zaka wato zaka kasance cikin albarka da alherin Allah matukar ya zamanto kullum kokari kake ka kamanta bin annabi sallallahu alaihi wasallam iya bin annabi ya ishe ka albarka ina fata an gani wa ma kanat ibadatul jahiliyyati lil asnami illa min hadha bab ya ce kuma bautar mutanen jahiliya ga gumaka ba ta kasance ba sai a irin wannan yanayin a irin wannan babin su ma suke yi in ka koma ka karanta lokacin da jahiliya ake bautar gumaka za ga duk irin wayannan abubuwa ne to da yake har yanzu jahiliyar bata saki mutane ba shine sai ga kuma wani sai ya sake rakito abinda tuntuni an yi maganar jahiliya ne an watsar sai ya sake dawo da shi ba idan da mutane baya to in ba a karatu kuma sai mutane su sake runguma sai kuma malamai sun sake aiki sun sake wa mutane bayani an sake rushewa sannan kuma a kama hanya a ci gaba da tafiya Allah ya samu dace انتهى بيان ما أحدثه الناس في هذا الباب من البدع الشيطانية على سبيل تنبيه الأقلاء لا على سبيل الإحصاء الباب الهادي والعشرون بابنا عشرين دا بيو عشرين دا, دا في بيان طريق السنة المحمدية في باب أمر الزكاة والذبائح وبيان ما أحدثه الناس فيه من البدع الشيطانية شو عثمان دمبوديو يكي تشوا بابنا بابنا عشرين دا, دا a cikin wannan babin za mu ji bayanin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a abin da ya shafi al'amarin yanka karka ce zaka karka ɗauka zaka ta kudi yake nufi an bayyanta fi babi amri zaka a cikin za ka ji bayanin al'amarin azzakati yanka ko yanka rago ko yanka sa ko yanka kaza da sauransu shine zaka a nan ba zaka ta kudi ba wazzaba'ihi da kuma sauran yanke-yanke wa bayani ma a nasu da kuma irin bayanin abinda mutane suka kirkira fihi a cikin wannan babi min albida'i shaytaniya na daga bid'o'i na shaytan wato babu wata ibada da shaytan bai kirkiri bid'a a karkashin ta ba babu ita shi yasa duk babin da malai ya kawo kuma sai ya kawo maka ga irin kuma da sisa da makirci da kutungwilar da shaytan ya dasa a karkashin wannan ibadar dan ya halakar da mutane to kaga a wajen wai ka yanka kaza wani zai ga to menene a ciki me bid'a kuma a cikin a cikin yanka kaza yanka rago yanka kaza sauran yanke yanke duk da musulunci ba dai ibada sunansa ba kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin kaga yanka ya zama ibada to shedan sai ya shigo ciki sai ya hana ko dai ya hana ka sam sam ka samu ladan ko kuma ya zabtar wani kaso a ciki ɗariƙus sunnati fi babi amri zakati wa zaba'ihi wato sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a babin da ya shafi al'amarin yanka amma ɗariƙus sunnati muhammadiyyati fi babi zaka fa huwa an ya qatadiya kullu wahidin bima nuqila anin nabi sallallahu alaihi wasallam mala yace sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya shafi yanka din nan ba abu ne da ya zama awon igiya ba kowa kawai a ce dan ne yanka dan na dan neman dan neman kawai an fahimta za a ga wani kawai wani ma za a ga abu geke ga ta za ta buge ta gudan ne ta gudan ne ta kawai kawai ya maka mata wuka an fahimta to zo da ka ba al'amari ba ne awon igiya addini ne yankan nan kuma wani ba karanta sai kawai dai abin nan shi yasa zai ga wani yana yanka yana yanka a ce da saura ya daga wukar a ce bata yanku kuma sai sake koma ai kuma dirza ai kuma dirza ta yanku kuwa sai ya dauki a ce bata yanku kuma sai kuma yanka wannan ka koma mai risala ya ce ba za a ci ba mai iziya ma yana jin ya ce ba za a ci ba in kai in ka fara yanka sai ka yanka duka kuma ba makogoro kawai ake yanke ba ko wasu jijiyoyi guda biyu in baka yanke su ba to yankan da saura to amma tun da an yanke makogoro dole ba za ta rayu ba amma baka yanke ragowa ba ko kuma an yanke wani bangare na makogoro wanda inda an sake ta za ta iya karasa amma akwai tafasashen ruwan zafi an danna ta a ciki sun ma'ama ta hufa a kabara a gaba yadda za a yi kaga dole ga zafin yanka ga tafasashen ruwan zafi ta ji ta a ciki kenan kaga dole ta karasa a ciki yanzu ba yankanka ba ne ya kashe ta kawai zafin ruwan zafi ne ya kashe ta kuma za ka yi ta gani haka in ka je kasuwa za ka sai kaji ko abin nan wani za a gan shi sai ka rasa a ina ya yi karatun yankan kawai za ga an danne sojan guda ashirin kawai ya yi haka kawai kawai haka za a gaira ta yi ka kula da kyau ka je ka ga yadda ake yankan kasuwa saboda dama ba maganar sai sun yanku ba saboda ana hakan nan kawai ga duro nan an tafasa ruwan zafi kawai wurga ta zai an yanka wannan ita ma tattara ta zai kawai watsa ta ciki je can su karata da ruwan ɗin to yankan nan shi ma ibada ne to tunda ibada ce sai ka tsaya ka koye ta ka ga yaya ake yin yankan nan ko da za a kira ka a ce wani da Allah zo ka yanka rago ko zo ka yanka kajin nan to ka san cewa ga yanda yankan yake ya ce fahuwa an ya katadiya kullu wahidin shine kowane ɗaya daga cikinmu ya yi koyi bima nukila da abin da aka ruwaito anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya shafi yanka din nan wa min dariki sunnatihi sallallahu alaihi wasallam yana daga sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fi zakati a wajen yanka istiwa'u dhukuri wal inas daidaituwar maza da mata fi jawazi akali ma zabahu cikin halaccin wato cin abin da suka yanka au na haru ko suka soke au sadu ko suka farauto idza tammatu shuruɗu in dai sharuɗa sun cika ba ruwanka da waye yanka mace ce ko namiji sharuɗa sun cika kawai ka ci ba inda aka ce yankan namiji ya fi na mace lada ko yankan namiji ya fi na mace yankan zama yanka shi sa nan mala ya ce istiwa uzzukuri wal ina da mace da namiji duk ɗaya suke fi jawazi akali ma zabahu cikin halaccin cin naman dabbar da suka yanka in namiji ne ya yanka ya cika sharuɗa ya halatta ka ci mace ce ta yanka ta cika sharuɗa ya halatta a ci na fatan gane namiji ne ya soke raƙumin ko kuma mace ce aka samu mai ƙarfin hali aka ce ga mashi ta ce a bata za ta iya soke ta soke ta cakawa wannan raƙumin ainihin wato aka soke shi ya halatta a ci ko kuma namiji ne ya farauto ko kuma mace ce aka samu ita ma mai farauta ta ce ta farauto duk ɗaya ne in dai sharuɗa sun cika ana cin yankan mace ana cin yankan namiji wannan shine abin da sunna ta tanadar ba magana cewa sai malam a kawo kaza ko ga dabba za ta mutu ga mata ga wuka amma tafi neman alaramma in yana kusa fala ba sai zo yanka in baya nan a daddan ne miki baiwa Allah ki yanka yankan ki da ɗaya ne kuma karatun yankan bismillahi wallahu akbar shikenan kakka dada kakka kara ba a ma ce bismillahir rahmanir rahim ba ballanta zaka ce kana tsamun baki baka iya ce ara iya bismillahi ya isa sai Allahu akbar kai ma baka ce Allahu akbar baka ce bismillahi yayi duk yankan da kai a duniya kowace irin dabba ce ta yanku shikenan karatun yankan bismillah ko yawo mataka kila kana kiwon dabbobi a gida wata rana baka nan wata za ta kasa koya mata ka ce ana yanke makogoro wata rana ta kai a gabanta ta gani kin ga makogoro sai an yanke akwai wata wadajain wasu jijiyoyi guda biyu ɗaya nan ɗaya nan to sai kina juya wukar ta yadda zai yanke ta nan ya juya ya yanke ta nan kin gane ko eh to bismillah shine karatun yankan kenan kawai kila kana kiwon kajin nan wani lokaci sai mutum ya zo ya tarar ta an ga kajin suna ta fufufu suna ta abin nan amma an je neman mai yanka a kofar gida ba kowa kan ka dawo sai ka zo ka tarar goma sun mutu yanzu saboda Allah inda ta ka koya mata karatun yanka yanzu goma nan ai akalla a samu takwas a ciki kaga kai ma talle ya dan canza kuma makota ma za su dan samu amma yanzu sai dai ka kai wa ka kai wa karnuka ko abin nan abola ko to kaga duk wannan da haka da yankan mace da namiji duk ɗaya ne ba wani bambanci wannan ka fahimci wannan bari ma za ka ji wani hadithi wanda mace ta yanka kuma annabi ya ce a ci sallallahu alaihi wasallam wa fi sahihi al-bukhari hadithi ya zo cikin bukhari an ibnu ka'ab daga ibnu ka'ab radiyallahu an ibnu ka'ab bin malik an abihi an karbo wannan hadisin daga dan ka'ab bin malik shi kuma ya ji hadithin ne daga mahaifinsa yake cewa annamra'atan dhabahat shatan wata mace ta yanka akuya bi hajarin da dutse irin tsingaro din nan dutse mai kaifi kawai ta yanka akuya da shi fasu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam an zalika aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da haka yankan yayi qal manzon Allah yace fa amara bi akaliha yayi umarni da a ci wannan akuyar da ta yanka kaga abu biyu tayi na farko ba wuka ba ta samu wuka ba kawai ta samu tsingaro irin dutsen nan mai kaifi aka danne mata ta yanka kuma mace ce kuma aka tambayi manzo Allah yaya wanda ta yanka akuya ko ta yanka rago a ci ko yace ku ci ya halatta ci to da wannan ne malai yake cewa ya halatta yankan mace da namiji duk ɗaya ne ina fata an gane wa fi sahih al-bukhari hadisi ya tabbata cikin bukhari an rajulin min al'ansar to abin ɗariki sunnatihi to shi kenan ya yi wa min ɗariki sunnatihi sallallahu alaihi wasallam wancan hadithin da muka karanta ainihin wato hadithin imamul bukhari ne ko fa amara bi akliha hadithin imamul bukhari ne ya ruwa ya kawo shi cikin kitabul wakala bab a ƙarƙashin babu idza absarar ra'i awul wakil shatan ta mutu imamul bukhari kenan fiqhun da ya kawo sai ce idan makiyayi ko makiyayiya ko wakilin makiyayi ko makiyayiya ko wakilin mai dabbobi ya ga wata dabba tinkiya ko rago za ta mutu aw shay'an yufsid ko wani abu zai ɓaci zabaha aw aslaha ma yakhafu alaihi al-fasad sai kawo wannan babu ya ce to wannan wakilin ko wannan mai kiwon zai yanka na fatan gane sai kawo wancan hadithin da muka karanta wa min dariqi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam fi zakka yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya shafi yanka istiwa'ul ahrari wa gairihim wato da ƴaƴa da wasunsu min al'abidi daga bayi maza wal ima'i da kuyangi mata duk daidai suke fi jawazi akali ma zabahu cikin halaccin cin naman da suka yanka au naharu ko suka soke au sadu ko suka farauto idza tammata shuruda amma in sharuda sun cika nan ma kaga ba ruwan shari'a da cewa da ne wanda ya yankan ko bawa ne namiji ne ko mace bawan ma namiji ne ko baiwa ce mace duk ɗaya ne abinda suka yanka ko suka soke ko suka farauto in dai sharuɗa sun cika to a ci kawai karka damu kawai karkai wani ɗar ka jance mace kuma ta yanka kwarai da gaske kuma yankanta ya yi ga hadisi kana da shi a cikin bukhari an fahimci wannan yake cewa wafi sahihil bukhari hadisi ya zo cikin bukhari an rajul min al'ansar an karɓo hadithin daga wani mutum daga cikin al'ansar mutanen madina an mu'ad bin sa'ad daga mu'ad bin sa'ad au sa'ad bin mu'ad ko kuma sa'ad bin mu'ad akhbarahu shine ya bashi labari anna jariyatan wata baiwa li ka'ab bin malik ta ka'ab dan malik ce wannan baiwar kanat tar'a ganaman ta kasance tana kiwon tumaki da awaki na mai gidan nata ka'ab bisal'a a wani dutse da ake kiransa dutsen sal'u a cikin garin madina fa usibat shatun sai akuya ɗaya ta kamu da rashin lafiya ko ta gangaro ta faɗo ta ji ciwo fa'adara katha ta je ko ta je ta ɗebo ruwa ko tana can tana ɗan huta tana dawowa sai ta riske ta bata mutu bata ganta tana ta shure-shure fa zaba hatha bi hajarin sai ta yanka ta da tsingaro dutse irin mai kaifin nan fa su ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce kuluha ku ci annan abin da ta yanka kaga baiwa ce mace ce kuma macen ma baiwa ta yanka kuma manzo Allah ya ce a ce yasa shi yankan ko yaro ne inda an san yayi yanka ya cika sharuɗan ya ambaci Allah a ci ba sharadi bane sai kaza ko sai wani ko sai wani musulmi kawai ake bukata mace ko namiji ya zamanto ya cika sharuɗa ya cika sharuɗa to a ci yankansa kawai na fatan gani wannan hadithin imam bukhari ya rawaito shi cikin sahihin littafinsa a kitabu zaba'ih wa said a sai yace babu zabihatul mar'a wal ama babun da yazo na halaccin cin yankan mace da kuma baiwa sai kawo wannan hadithin da muka karanta malai ya ci gaba da cewa wa min dariqi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam fi zakka yana daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya shafi yanka akalu ma zabahahul a'rabu minal muslimina cin yankan ƙauyawa daga cikin musulmi walau kanu hadisi ahadin bi kufrin ko da basu dade da musulunta ba to kaji har wanda kake ganin tubabbe ne in yanka za a ci ballantana wanda kai ka san iyayensa ma musulmai ne na fata an gane wannan ana so a nuna ma yanka kawai abin da ake so musulmi ne ya yankan eh ya cika sharuɗan yanka eh kawai ya ci ka tsaya wani tambaye-tambaye kawai ka ci in ba za ka ci ba ka ban masu ci su ci na fatan gane abin da ake bukata kenan kaga sai malai ce ko da ƙauyawa ne kawai ƙauyancin ai inda matsala take ƙauyancin ai rashin karatu ne ƙauyancin ba wai zama a ƙauye ba ne kana iya samun ba kauye kuma gashi abin ya iya karya tagiya amma bai iya sallah ba ya iya sa riga mai staci da saba likita ya sabule wando da tara su ma amma bai iya sallah ba a kaga ba kauye ne kana iya samun kuma ga wani nan zaka ganshi ainihin wato mazaunin kauye fitik da ka kalle shi amma kuma ya iya sallah ya iya addini wannan kaga mutumin binni ne kawai Allah ya kaddara masa zama a karkara na fata an gane kamar yadda zaka iya samun wani gashi nan ba kauye fitik ta ko ina amma Allah ya kaddara masa zama a maraya gashi a cikin binni yake zaune to da haka shi yasa kaga anan in ka ka fahimci hadisan nan sun nuna cewa halaccin cin yankan mace da namiji duk ɗaya ne ana ci ana iya cin yankan baiwa ana iya cin yankan ba ƙauye mutumin da yake karatu bai ishe shi ba ma sosai kai ko da ma tubaye musulunta yi shi ne ce walau kanu hadithi a hadin bai kufurin ko da ba su daɗe da barin kafirci ba ƙila bai fi sati ɗaya ba ko wata ɗaya da musulunta kuma ya iya karatun yankan kuma ya cika sharuɗa in yi yanka shi ma a ce me hujjar malam dan fodiyo yace wa fi sahih al-bukhari yace ina da hadisi cikin sahih al-bukhari fi babi zabihatil a'rab a cikin babin yankan mutanen kauye larabawan kauye wa nahwihim da makamantansu an aisha radiyallahu anha an karbo daga nana aisha Allah ta'ala ya kara mata yadda wa naharihim kai ba wa nahwihim bane wa naharihim ko fi babi zabihatil a'rab a cikin babin yankan mutanen ƙauye wa naharihim da kuma soke dabbobinsu soke raƙuma an aisha radiyallahu anha anna qauman qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam mutane ne suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce inna qauman ya inna qauman ya'tunana bil lahab suka ce ya ma'aikin Allah wasu mutane ne suna zo mana da nama a yanke kawai an riga an yanka shi ko an gasa shi ma ko an soya sai su zo mana da nama la nadari mu kuma ba mu sani ba a zukirasmullahi alai shin an ambaci sunan Allah da za a yanka wannan dabbar wannan naman am la ko kuma ba ambata ba kawai mu dai mutane ne za su zo kawai su zo mana da nama yanzu mutanen da suke zuwa kaje wajen mahauci ka sai nama ka san waye yankan na'am ko kaje wajen mai balangu ya yanka maka balangu ka san waye ya yankan hashi mai balangun ya siyo har yanzu ake yin balangu ka san da za ka je ka samu tsire ya sha kuli ka siya shi wannan mawacin da ya je siyo naman ya zo yi tsiran ko yi kilishi ka zo kake ba shi mamaki ka san wanda ya yankan to shi ne irin wannan tambayar wayannan bayan allah suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya ma'aikin allah mutane sukan zo mana da nama ko dai danye ko kuma wanda an sarrafa shi an dafa shi ko an gasa shi ko an soya ko an yi kaza ba mu sani ba ko an ambaci sunan Allah lokacin da za a yanka wannan dabbar ko ba a ambata ba bari ka ji mafitar da annabi ya basu sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sammullaha alaihi antum wa kulu in ma kana kokonto ko kana shakka kai ka ambaci Allah ka ci ba shi kenan ba in ka sai kilishin kana kokwantan to wannan waye ka san wani kawai zai kama biyebi a ruwanka kawai ka ɗauka musulmi ne yankan ka ci kayanka in kuma wannan kokwantan ya zo ya dame ka to kawai ka yi bismillah ka ci kayanka manzo Allah ya ce ku damu ko ba ku san waye yankan ba an ambaci sunan Allah ko ba ambata ba kuna shakka ku ku ambaci sunan Allah wajen wannan naman wa kulu ku ci qalat na aisha ta ce wa kanu hadithi ahadin bi kufrin dama masu tambayar ba su dade da shiga musulunci ba ba su dade da shiga musulunci ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su wannan amsar ina fatan gani wa min dariqi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fi zakati a wajen yanka istiwa wa akali ma an hara dama fi jawazi zakati bihi illa sinna wa zufura yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama yin yanka da duk abin da yake mai kaifi zai iya zubar da jinin dabba banda haƙori banda farce kome a yanka da shi kuma daidai ne da wanda ya yanka da wuka da wanda ya sa adda ya yankan da wanda ya sa ainihin sillan kara ya yanka da wanda ya samu langa-langa ya yanka da wanda ya samu kwalba ya yanka da wanda ya samu tsingaro irin dutsen nan mai kaifi ya yanka duk wani abu mai kaifi wanda zai kwararar da jinin dabbar in kai yanka da shi yayi kuma ba za a ce kai yankan ka bai kai na wanda ya yanka da wuka ba duk ɗaya ne kawai ka tabbatar ba kai yankan da haƙori ba kar a ce yayi ba wuka ba wuka ka ce kawo ta nan ka kama tuge to banda wannan wazzufura banda farce an fahimta wannan su ba a yin yanka da su amma daidai ne akali ma an harar dama cin dabbar da aka zubar da jininta fi jawazi azzakati bihi cikin halaccin yin yanka da dukkan abin da zai zubar da jinin dabbar da kuma halaccin cin wannan dabbar illa sunna amma banda haƙori wa zufura banda kuma farci wa fi sahih al-bukhari an an rafi' ibn khadij hadisi ya tabbata cikin bukhari daga rafi'u dan khadij Allah ya kara masa yadda qala yace qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah inna laqul adu wa gadan gashi mu za mu haɗu da abokan gaba gobe za mu je mu fafata yaƙi gobe walaisa lana mudan walaisa ma'ana mudan gashi ba mu da wuka kaga ya kamata mu dan kama wata cikin dabbobin nan da muka zo mu yanka saboda mu dan samu abin da muka ci muka samu kuzari kuma mu dan yi guzuri gobe za a haɗu da abokan gaba ba kyakkyawan shiri ya kamata a ce mun yanka wani raƙumi mun dan soke shi an sarrafa shi an dan gasa an ci saboda gobe fa da fafata yaƙi za a yi da abokan gaba za mu haɗiya rasulallah kuma gashi babu ainihin wato abin yanka tare da mu shine walaisa ma'ana mudan mudan wuka kenan ba wuka a tare da mu faqal sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ajil aw arin ma an harad dama wa dhukira smullahi fakulu fakul laysa sinnu waz-zufur wa sa'uhaddithuk amma sin fa'azm wa amma zufur fa mudal habasha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'jil ku kashe dabbar aw arin ko ku fitar da ranta ma an harar dama duk abin da zai kwararar da jinin wannan dabbar ba lalle sai wuka ba duk abin da yake da kaifi da in an yanka za ta yanku jinin ta ya zuba wa zukira kuma aka ambaci sunan Allah lokacin da za a yi amfani da wannan abun koma menene inda mai kaifi ne fakul to ka ci wannan naman kawai kaka damu ba ku da wuka ka ku damu ba lalle sai wuka ba a je a samu sillan kara a je a samu kaza a samu duk abin da zai zubar da jinin dabbar ku amfani da shi kuma an yanka dabbar ku ci laisa sinnu amma banda haƙori wazzufur banda farce wasa uhaddithuka kuma kai haƙuri zan baka labarin abin da yasa nace maka banda haƙori banda farce amma sinnu amma shi haƙori abin da yasa ba a yanka da shi fa azumun kashi ne shi kuma kashi ba a yin yanka da shi ba za ka samu busasshen kashin dabba ba a yin yanka da shi fa azumin shi kashi ne ba a yin yanka da shi kuma manzo Allah ya ce abincin yan uwanmu ne aljanu kar ka sa musu najasa ka kabata musu idan muka ci irin wannan kasusuwan muka watsar su kuma sun dauka sai naman ya dawo jiki sai su ci gaba da ci shi yasa ba a katsa kashi da kashi da kashi ba a sashi a najasa ba a kaza ba a kaza da shi saboda abincin yan uwanmu ne aljanu kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa amma zufur amma farce fa mudal habashatu wannan wukan mutanen habasha kenan in dai ba ba ba habashe bane kai ya zaka yanka da farce to kaga sai aka kushe wa mutanen habasha da suke yin yanka da farce da aka ba a yin yanka da farce wannan hadithin Imam al-Bukhari ya rawaito cikin Kitabul Madhalim babu qismatul ghanam babu qismatul ganam min riwayat Rafi ibn Khadijah sannan imam muslim shi ma ya fitar da hadisin cikin kitabul adahi babu jawazi zabihi bi kulli ma in harar dam babin halaccin wato yanka da duk abin da zai zubar da jini illa sin wa zufur sai dai banda haƙori banda farce wa min ɗariƙi sunnati sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fi zakati a wajen yanka wadu'ul qadami dora kafa ala safhati zabiha a gefen wuyan dabbar da za a yanka nadban an so mustahabi ne wannan take wuyan da ake yi a yanka to wannan an so mustahabi ne a yaka in kuma za a iya rirrike ta ko da ba a take ba a yankan yanda ake so to babu laifin ba ba amma an so a yi hakan dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin yanka wa fi sahih al-bukhari hadisi yazo cikin bukhari an anas bin malik radiyallahu an daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda أن النبي صلى الله عليه وسلم معيكن الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي يا كسن شينا ليا بكبشين دراغنا قدابيو amlahaini farare masu sirkin baki-baki su ne amlah an fahimta abiyadai ne khalisaini farare ne tas au ya shubu bayadihima sawadan a sawadun au humra ko kuma aka ce farare ne amma akwai ɗan ratsin baki-baki ko jajajaja a jikinsu wannan shine irin raguna wato har ragunan da ma'aikin Allah ya yi layye da su ba a manta ba sai da aka ruwaito mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi layye da raguna guda biyu yace wannan nasa ne da iyalansa ɗayan kuma yace duk wanda bai layye ba daga cikin al'ummarsa wanda duk bai samu ikon layye ba daga cikin al'ummarsa yace to shi kuma na riskar da shi cikin wannan ladan ina fata an gane aqranaini masu kahonni ga an fi so ka je ka samu lafiyayyen dabba mai tsada dan ladan ya girma ba za ka je ka samu wani dan magyazo ba mala wani wai lalle lalle sai ya yi layya ba kudin ma da rigima wani zai ce shi sa zai yanka ai ya fi arha kuma da yawa hatta banan ka duba za ka sai mutum ya je ya samu wani dan maraki in za ka yanka sa ba wai naman fa ake kallo ba sai ya kai adadin wasu shekaru amma wani sai ka ji ce ba mala rago dubu dubu hamsin dubu sittin kaga wannan dan marakin fa ne ka san nawa na samu shi dubu arba'in da biyar to ya isa a yanka inda mashkilar da ka faɗi ya isa a yanka kuma sai ya ɓata rai ya ce hasada za a yi masa wani ya je ya nemo kafu zuru allah wani ma ba kafu zuru ne da ka kalle shi zuru ne kawai zai samu ya yanka so ake yi ka fitar da kuɗi ala gafata malam ka ji zafin fitar su saboda ladan ya ƙaru kar ka damu da ce a wani a in dai an samu da iko ka je ka samu duba wanda yake mai ya wata sosai ta ji annabi sallallahu alaihi wasallam ba ragon raguna ya yanka ragwaye raguna ya yanka sai da ya samu raguna masu farare masu dan ratsin baki baki ko jajajaja masu kahwanni masu cika ido an bayyanta zabahahuma ya yanka su biyadihi da hannunsa madaukaki sallallahu alaihi wasallam wa samma wa kabbara yayi bismillah yayi kabbara bismillah wallahu akbar sannan ya yanka da hannunsa mai albarka ويذبه ما بيده ويضع رجله على صفحتهما sannan yana ɗora ƙafarsa a gefen wuyansu ya take wa ya huma yana kuma yanka su biyadihi da hannunsa maɗaukaki babu laifi in ka sa wani ya yanka a madadinka amma in san samu ne kai kai yankan amma in ka sa wani ya yankan a madadinka babu laifi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka wasu dabbobin kuma ya sa sayyidina ali ya yanka ragowar ومن طريق سنته صلى الله عليه وسلم التكبير عند الذبح yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fi zakati a wajen yanka at-takbir yin kabbara inda zabihi lokacin da za a yanka nadban wannan mustahabbi ne kai kabbara bayan ka ce bismillah ka ce wallahu akbar wannan mustahabbi ne wa bi sahih al-bukhari hadith yazo cikin bukhari fi babi takbir inda zabihi a babin yin kabbara lokacin yanka rago ko tinkiya ko sa ko ainihin wato kaza da sauransu عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيدي وصمى وكبر ووضع رجله على سفاههما من زم الله صلى الله عليه وسلم يا إليا دراغنا قدابيو أملحين فراري قلب masu ratsin baki-baki ko jajajaja a ƙaranai ne masu ƙahonni zabaha huma biyadihi ya yanka su da hannunsa wa samma wa kabbara ya yi bismillah kuma ya yi kabbara wa wadda a rijilahu ya kuma ɗora ƙafarsa ala safahihi ma a gefen wuyansu na fata gane wannan hadithin shi ma hadithi ne wanda yake imamul bukhari cikin kitabun zaba'ihi wa said a babu wa tasmiya a babu wadda qadam ala safihi zabiha sai kawo wannan hadisin na ainihin wato anas dan malik da fata an gane intaha bayanu dariqi sunnatul muhammadiyyati fi babi zakati waz zabaihi ala sabili tanbihil uqala ala sabili ihsa malai ce anan ne zai takaita bayani ko bayani ya kare game da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya shafi yanka insha Allah sati mai zuwa sai mu shiga bid'o'i da kuma mutane suke yi abin da ya shafi yanka abin da muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik